الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na wato abin nan 60 da da takwas kenan ko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to madalla kafin mu tashi cikin darasin da zamu gabatar a cikin suratul hud wanda zamu tashi ne a aya ta 50 akwai bayanai da ya kamata mu dan gabatar kafin mu shiga cikin darasi na farko abin nan a cikin suratul araf inda mun kace inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin wannan ita ce qira'a wanda yake a cikin al-qira'at al-ashr as-sughra duka haka sun ka karanta to qira'ar da mun kace akwai inna waliyallahu da ya'un guda mai shadda ko inna waliyallahu da ya'un guda mai shadda mai kasra waccan kuma mai fatha an gane ko to wannan qira'a ce wajhu ne na astusi an gane ko susi wanda yake rawi ne na Abu Amr ibn al-Ala wanda cikin qira'atul ashr al-kubra ake samun wannan an gane ko don saboda kan wani ya ji mun fada ya ce kaga na an kai haka abu na biyu kuma inda mun ka zo mun kai bayani nan cikin suratul hud wajen fala tasalni ma laysa laka bihi ilm ko ba haka ba to inda mun ka kawo kamar kira'o'i daban-daban mun kawo kira'a ta kalun da wato ibn amir fala tas'alanni fala tas'alanni an gane ko kira'a kuma ta warsh da abu ja'far an gane ko fala tas'alanni an yi isbatul ya kenan kira'a ta ibn kasir kuma fala tas'alanna an yi shadda an yi mata min fatha an gane ko yawwa ƙira'a kuma ta abu amur ibn ala wato fala tas'alni fala tas'alni fala tas'alni an gane ko sai dai shi yana isbatul alya waslan kinan fala tas'alni la waqfan sannan kuma ƙira'a ta yaqub fala tas'alni sai dai shi yaqub inda ya bambanta da abu amr yuthbitul ya fi halaini sannan kuma sauran sun karanta فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم an gane ko yawwa to kinan su suna da haful aliya fil harai abinda muke son mu dan kara nan ga in ka diba cikin qala'idul fikr fi tawjih al qira'at al ashr abinda suke son su kawo sun kace kamar qira'a wadda ta karanta an gane ko in an ka yi shadda tare da fata an ka ce falatas alanna kinan ta koma ni nuna taukid astaqila sannan idan mun ka dibi waɗanda sun ka karanta falatas alanni falatas alanni to nan ba nuna taukid astaqila ba ce khafifa ce an gane ko yawwa sai an kasa ta cikin nunul wiqaya kinan nan sai fi'ili ya zamanto majzumi na bila annahiya amma can sai ya zamanto mabniyun na tunda ittasalat bihi nunut tawkid mubasharatan fala tasalanna tunda abin nan mun ce waɗanda sun karanta fala tasalanna ibnu kathir shi karanta fala tasalanna an gane ko kaga nan mubasharatan na kenan nunu tawkid as-saqila amma qira'a ta qalun da ibnu amir fala tasalanni da ta warshir ta abu ja'far fala tasalanni nan nunun guda nunu tawkid al-khafifa ce tare da nunul wiqaya eh shi kuma fala tasalni fala tasalni ma laysa laka bi ilmi nunul wiqaya ce fala tasalni an gane ko nunul wiqaya ce kenan babu nunul tawkid la khafifa wala thaqila to idan muka duba kenan anan in ba a kawo nunul tawkid ba dan nan ne magana take kenan nan adanan nahyi ne kamar nahyi ne mujarrad anil mi anil takidi shi kuma da an ka ce fala tas'alanni ko fala tas'alanni nunu taukir ce almi al-khafifa kenan nan hanin ya hau amma fala tas'alanna nunu taukir ce mi shi an ka ce fala tas'alanna nan fi'ilin ghairu mu'rab ne domin ittasalat bihi nunu taukid al-thaqila mubasharatan a garki shi ku fala tas'alni fala tas'alanni nan fi'ilin majzumi na domin lam tattasil bihi nunu tawkid mubasharatan an gane ko ko ya zamanto nan ma shi ba majzumi da littisal nunu tawkid bihi tare da nunu wiqaya ala ayyati hal ma abin matakin halin uku da ko ya zamanto wannan yana koma ne zuwa ga annabi nuhu in tabihu na farko hanin abu na farko kenan an fara sannu sannu da ya kai tsakiya sai an kace fala tasalanni da ya kai na ƙarshe an ka ce falatas alanna kinan hannun yana hauhawa sai da ya zo ƙarshe ko kuma mai wasu sauraren ƙur'ani akwai wanda shi in ya saurara tun na farko zai karɓa wani sai an kai tsakiya wani sai an yi sai an tsananta tare da cewa kina akwai masu ƙaryatawa to shi yasa sai an kai taukidin shi wato a mataki na nuna taukidin khafifa da satsaila kuma mun faɗa mun sha faɗa cewa nuna taukid as-saqila da al-khafifa akwai bambanci bai wajen su ko babu ko cikin larabci in ka ji sakila da khafifa ai ka san ko a ce ma abu na da nauyi da wanda bai nauyi mala abdullahi ka sa akwai bambanci ko to amma in kana son ka gane bambancin su malamai suka ce ko ba cikin suratu abin nan suratul abin nan ka koma cikin suratul yusuf inda Allah inda Allah yake bada labarin imratul aziz ta ce wala in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wala yakunan min as-saghirin kaga la yusjananna nuna tawkid mi ce as-saqila tace tabbas zai kasu sai tace wala yakunan min as-saghirin nan ba ce wala yakunanna ba sai ta kanuna tawkid al-khafifa duk da yake can an rubuta ta ne da alif sai malamai sun kace la yusjananna a zahiri tana da ƙarfi wanda za ta kashe gidan kasu amma wala ya kunan mina sagiri na bace wala ya kunan ba sai ya zama cikin kaskantaci dan ba ta da tabbacin za ta iya kaskantar da shi gashi ko ya shiga gidan kasu ko amma mina sagiri ne bai zama to ba a sai zama to minal mi minal mukurabina ba sai ka wuce ba sai ma ya samu daukaka tun da shiga shi gidan kasu ya sa ya samu daukaka ban sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan shine sannan kuma wajen i'rabi ya'ul awwal ita ce abin nan falatas alni kira sai zamanto ni din nan ya'ul ita ce an maf'ulul awwal ba sani ko mun fahimta ba yawwa to in ko an karanta fala tas'alni an shafe ya'un din ni ba wai babu ta bane tana da matsayin maf'ulul awwal wa ma ita kuma ma فلا تسألني ما ليس لك به علم إذا ما تنا مسئم مفعول به الثاني أما أسلي شأن شافي عني فلا تسألني عما ليس لك به علم to Allah ya taimake mu aya wadda zamu tashi kanta ta gaba duk da yake ba an taba taujihin ta ita ce wato aya ta cikin suratu wato abin nan aya ta 50 wajen wa ila adin akhafun huda ko an tura zuwa ga adawa dan uwansu hudu waɗanda sun kai imani da shi ɗan uwansu ne na imani waɗanda ba su yi imani da shi ba kuma ɗan uwansu ne ko na jini ko na gari ko kasance wasu ƴan adam shi ma shirar ɗan adam an gane ko to qala ya qaumi ibudullah yace ya ku mutane na ku ji tsoron Allah ko malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta wanda ba ubangiji ba sai Allah kina subhanahu wa ta'ala shine abin bauta akan cancanta to idan muka duba imamul kisa'i da imamu abu ja'far sun karanta malakun min ilahin ghairihi to to min ilahin asalin shi ilahun ne malakun ilahun ghairuhu ne to da an ka ce ghairuhu kenan matsayin sifa ne na ilah a matsayin mi a matsayin mahallikin shi fil asli huwa mutada malakum ilahun ghayruhu kina sai an kankanta mu can asalin shi mubtada ne nan ko da aka ce malakum min ilahin ghayrihi a qira'atu ki sa'id abu ja'far an kanta mu min ta shige shi sai an kai atfu ala lafzi wancan ko an kai atfu ala mahall mun gane wannan da ke ko mun gane ba to waɗannan kistoshin da suke cikin suratul suratul hud sun akwai irin su waɗanda sun kai tamka da su a cikin suratu wato al'araf suna rikitar da wato mai karatu al'ur'ani to don haka za mu ɗanyi bita a kan kowace ƙista daidai inda mun ka zo kanta ban sani ko mun fahimta ba ƙista ta annabi nuh a cikin suratul araf laqad arsalna nuhan kaga da ya fara laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim a cikin suratul hud babu laqad arsalna a akwai wawun ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه na an ce faƙala can kuma cikin sutu sai aka ce inni lakum nadhirun mubin Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin alim nan cikin cikin suratu al-a'raf sai an ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu shi ma min ilahin ghayrihi duk da qira'atin wadancan sun karanta min ilahin ghayrihi an gane ko a nan cikin suratu al-a'raf sai an ce ni afala tattakuna a can kuma sai an ka ce malakun min ilahin ghairuhu sai ce ni in antum illa muftaruna a cikin suratul abin nan cikin suratul hud da an ka ce wa ila samud akhahum salihah qala ya qawmi ibudullaha malakum min ilahin ghairuhu ko ghairihi kamar yadda waɗansu sun ka karanta ki sa'id abu ja'far mun yi taujihin shi atfun alal mahalli ko atfun alal lafzi ko ba kadan bane sai ce huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha amma can cikin araf da yace wa ila samud akhakum salih azza ce mi qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru sai ce mi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya muna ganewa a cikin qissa ta annabi shu'aib dan ya kamata mu faɗi qissa ta annabi shu'aib sannan mu dawo mu abin da yace wa ila madyan akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru anan cikin suratu hud sai ce wala tanqusul mikyala wal mizana ko inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhaban min muhit tan cikin suratul al sai ce wa ila madyan akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ce mi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awfu al-kayla wal mizan wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kenan qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum qissatu annabi salih da qissa ta annabi shu'aibu su suke da shi a cikin suratul a'raf muna gane ko yawwa sannan nan wala tanqusul mikyala wal mizana can kuma qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kal wal mizan fasali ko mun fahimta ba yawwa to almuhimmu dai qissa ta annabi hud ita an faɗi yadda dai an kai ragaraga da su illa abinda zamu ƙara cikin suratul a'raf da kaji an ce najjayna sai a ce walladina amanu ma'ahu amanu ma'ahu a cikin suratul araf sai a ce wallazina ma'ahu babu amanu sannan cikin suratul araf sai a ce fi darihim jasimina a cikin kuma suratul hud sai a ce mi fi diyarihim jasimina eh dan saboda dalibin ilimi yayi hattara to amma yanzu kissa wanda zamu dauka kafin mu je abin nan wajen kissa ta annabi abin nan kista ta annabi salih inda Allah ce ka allam ya zanau fiha ko aya ta 68 sai ce ala inna samuda kafaru rabbahum ina fata an fahimce ni kafin ma wannan inda Allah ce wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu a falamma jaa amruna najjayna salihan والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذ mun gane ko yawwa to imamu abin nan nafi almadani da imamu abu ja'far almadani da imamu kisa'i sun karanta wa min khizi yawma iz yawma iz shi yasa in ka ji wani ya karanta yawma iz wani ya karanta yawmi iz saboda shi yawmi kiran ya yi arabin yau yawma ya dauke shi a matsayin mi wato abin nan mabniyun alal abin nan mabni wa alal fathi kenan sabanin qira'atin kenan to sannan kuma da Allah ya ce ka allam yaghnu fiha sai ce mi ala inna samuda kafaru rabbahum ina fata an fahimce ni yawwa ala inna samuda kafaru rabbahum sai ce ni ala bu'dan li samud idan muka duba hafs rawi na asim da kuma hamza da yaqub sun karanta ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samuda an gane ko li samud bi ghairi tanwin domin sunan ba su yi mishi tanwini ba yana da matsayin al mamnu'un min as-sarf sun yi mamnu'in kishi min as-sarf kamar suna ne wanda yake mamnu'un min as-sarf baya dukar tanwini ko kasra ban sani ko mun fahimta ba amma in za a tsayawa baka gane bambancin qira'at an gane ko baka iya gane akwai bambancin wato ƙira'at kenan to kenan idan muka duba tun da kalmar ta zo a wurare guda biyu ala inna samuda kafaru rabbahum hafs da hamza da yaqub sun karanta ala inna samuda kafaru rabbahum saura sun karanta ala inna samudan kafaru rabbahum mun gane ko wuri na biyu kuma ala bu'dan li samud dukkan qur'a sun karanta ala bu'dan li samud ba tare da tanwini ba banda imam al-kisai shi yana da tanwini anan wato ala shi yana karanta bu'dan li samud to wajen tsayawa ba a ganewa sai inda ayin wasul domin wajen sukuni inda a tsaya duka sukuni za a yi amma in za a wuce sauran za su karanta ala bu'dan li samud wa laqad ja'at rusuluna ibrahim shi kuma kisai kidan in zai karanta ala bu'dan lisamudin wadda ƙadu ja a turusulu na ibrahim to waɗanda sun karanta inda samudan sun yi mata tanwini kenan ta zamanto ba manu minu sarfi ba an gane ko sai zamanto kenan wato kenan suna ne na wani yanki amma inda an ka ce ala inda samuda sai su koma suna ne na ƙabila shi yasa an kai mi an kai an ka abin ga kenan ya zamanto mamnu minu sarfi da ba wa masrufun da ba haka kira'a take sa'i anan li samudin ma'ana shi ya ɗauke shi ya karanta shi ne kamar a matsayin wato masruf saboda bi itibari annahu ismun lil hayy shi kuma can li samud bi itibari annahu ismun lil qabila kaga sai qur'ani ya hada abubuwan guda biyu kadiba cewa ad-durrul masun fi ulum al-kitab al-maknun zaka ga karin bayani akan wannan mun gane ko to al-muhimmu dai wannan tawjihi ne na wato qira'at eh kafin mu je abin nan za mu shiga kista ta annabi ibrahim ita ko da ita da kista ta annabi lutu tare suke dole sai an dan bi abubuwan da suka zo Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra ko manzannin mu sun zama annabi ibrahim da bushara kaga busharan nan an boye ta a dunkule take wace bushara ce sun ga zo mishi da ita eh mujmal amma an fassara ta ina an fassara ta an fassara ta a wurare gashi nan قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون أجي بطب أشارة سامتا المهم قالوا سلاما قال سلام ko ba ka nan bane qalu salaman sun kai masa sallama kinan sun kace aminci qala salam shi ma yace musu aminci imamu hamza da imamu kisai sun karanta qalu silmun qalu silmun to da salamun da silmun duka dai suna mai aminci qala salam shi ko yace aminci to anan kaga dai qira'at sun zo da wato abubuwa guda biyu amma idan muka diba cikin taujihil qira'at al-ashr bil qur'an sun kace to qira'a ta salam an hankalta wa mi siyaqi dan da an kace qalu salamun sai ce mi qala salam sai ta samu ƴan uwa ba sai kun fahimta ba shi kuma silm in muka duba ai akwai shi cikin qur'ani ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kaffa ba sai kun fahimta ba kalmar a tabbaci take cikin qira'o'in qur'ani ala ayyati hal nan malaman balaga suna da magana qalu salaman jumla ce mi eh wani ba fi'iliya to ina fi'ilin yake hmm qalu salaman saboda kalima ta qalu da salaman duka shi salaman ana iya masa i'rabi a matsayin mi ana masa i'rabi na na ba anil maf'ul al mutlaq qalu qawlan salaman domin as-salamu tadammana ma'al qawl ko kuma a'a maf'ulun ne mutlaq li fi'lin mahdhuf qalu nusallimu salaman to qala salama ita kuce irin jumla ce malam abdullahi qala salam hmm ai ba a ce ya kamata a ce qala salaman sai ka ce qala salam wace irin jumla ce sai an yi aiki wa hmm na'am na'am ina jin ku eh fi'iliya ce to me yasa ba a ce qala qala salaman ba hmm eh eh salamun anta ce na'am hmm ta'awuf المهم من الجملة اسمية قال سلاما نغاري كو kenan nan tun da yazo da dhamma qala salamun ne sai ya zama tomi abin nan da yace qala salamun jumla ce mi jumla ce ismiya qala salamun alaikum to salamun alaikum jumla ce mi ismiya an shahi alaikum wanda yake khabar ne jar wa majrur man matsayin ma khabar kuma la yajuzu ibtira bin nakira lakin akwai musawwidat in ya zamanto mi in ya zamanto al maqsud bihi assalam ko at-tahiyya ana iya farawa da ni da mubtada dan yace salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mun gano wannan da kyau to da wannan ne malaman balaga suka ce mi da jumla ismiya da jumla fi'iliya wace ce an gaba ba nan gaba wanda ta fara zuwa wace ta tafi karfin ma'ana ismiya don mi tufidu wal istiqrar ko to madalla cikin suratul nisa'i Allah ce wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha to su sun zo da fi'iliya ya zo da mi ismiya to na miye yi to warilla mun gane ko fama da bisa an ja abi ijilin hadith annabi ibrahim bai jima ba sai ya kawo dan baraki hanif wanda yake wani tukance soyayye ko wanda an gasa shi mun gane ko wannan falan mara a aidihim lokacin da annabi ibrahim ga hannayensu la tasilu ilaihi ba ta kai zuwa ga naman na kirahum kenan an gane ko ya kyamace su ma'ana yayi shakka cikin al'amarin su wa aujasa minhum khifa ya ji tsoro game da sha'anin su an gane ko ko kace tsoro ya darsu a zuciyarsa qalu la takhaf sun kace kakka ji tsoro inna ursina ila qaumi lut mu an tura mu zuwa ga annabi lut kafin mu je zuwa ga aya ta gaba saboda wani bi cikin taujihi ana samun abubuwan da ke iya bijirowa abu na farko nan cikin tafsirul qur'ani bil qur'ani bi ijlin hanif can cikin suratul zariyat ni an kace bi ijlin bi ijlin ha ala ta hadith dhafi ibrahim ibn mukrimin idakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun ko ga mani sai ce min faraga ila ahlihi hatu to bi aska min da alramma eh kosashe mai mi kuma mai mai to dan nan in ka tashi tafsirin Qur'ani bil Qur'ani sai ka ce na an ce soyayye can kuma an ce mai mai ashe mai mai na yanka musu kuma ya soye muna ganewa to haka ne ake tafsirin Qur'ani bil Qur'ani can sai kaga an kawo kaza in sun ka bambanta sai kaga har yadda to to wanga na farko kenan na biyu wannan yana nuna annabawa ba su san gaibi sai gaibin da Allah ya sanar da su dan da annabi Ibrahim ya san mala'iku ne bai ta shanke musu dan mala'iki dan ya kika san mala'iku ba su jin tuwo shi yasa ake nuna maka annabawa sun gaibi sai gaibin da Allah ya sanar da su muna gane wannan na gaba dan qur'ani yuna ga wanda cewa mala'iku ba su shigowa duniya wai mala'iki guda sai a ce ya girman duniya kaza kuma a ce ya shigo duniya gashi nan mala'iku sun shigo annabi Ibrahim bai gane mala'iku bane kuma Allah ya ce rusuluna kaga kayan ka karatar da hadisin da ya ce jibril ya zo wajen manzala sallama a gani kuma Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha ita ne da suka zama mala'iku suna sauka shi kuma sai ka ce mi dan ba kai ta qur'ani na kai Allah ya kyauta to wa mar'atuhu qa'ima matarsa tana tsaye mata annabi ibrahima fa dhahikat sai ta yi murmushi kenan da ta ji bushara wadansu malamai sun ce fa dhahikat sai ta yi haila wannan akwai ta kira akwai wannan fassara amma dai wannan fassara dai tana da dan nisa ma'ana da ta ji bushara sai ta yi dariya fa basharnaha bi ishaqa ko sai mun kai mata bushara da ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kuma bayan ishaqa sai mun kai mata bushara da yaqub annabi yaqub intabe idan muka duba hafs rawi na asim da kuma hamza sun karanta wa min wara'i ishaqa yaquba in za a faɗi wasalin tunda in za a tsaya wani bi duka ba ga da bambanci ban sani ba kenan bayan annabi ishaq za a samu mi yaqub sai da manto kenan shi yaqub da an kai masa fatha yana matsayin mi yana matsayin majruri ya kamata a yi masa kasra amma tun da yake mamnu'un min as-sarf ne lil ajamiyyah wal alamiyya sai zama to min wara'i ishaqa yaqub an gane ko bi fathil ba tunda wa min wara'i ishaqa shi wara'i shi ishaqa ai mudafun ne ila wara an ka ce ishaqa an ka masa fatha lima mamnu'un min as-sarfi sai an ka ce wa min wara'i ishaqa shi ma yaqub ina fata an fahimce ni yawwa ko kuma wadansu malamai sun ka ce idan an karanta shi da fatha ba atafi bane ana iya kaddara masa wani fi'ili wanda yufassiruhu ma dalla alaihi al-kalam ai wa wahabna yaquba kenan wa min wara ishaqa wa habna yaquba bayan annabi ishaqa mun yi mun ba shi yaqub tunda annabi ishaqa shi zai shi zai hawo mu shi shi haifewa yaqub amma idan muka diba sauran qurra sun karanta wa min wara ishaqa yaqub ya akubu ya akubu an yi mata gomma in tsayawa da ayyuka ba a ganewa sai in za a wuce ne ake ganewa wa min wara'i ishaqa ya aquba qalat wa min wara'i ishaqa ya aqubu qalat to qira'ata ya aqubu nan sai zaman to mubtada ne shi ya aqubu yanka masa rafa kenan sai zaman to ya aqubu min wara'i ishaqa sai zaman to ya aqubu shine mutada min wara'i ishaqa khabar ne tunda min wara'i kana ya dauka shi jaru abin nan zaka dauki jaru da majrur kace mustaqirrun wara'a yaqub kiran zai zo bayan yaqub to anan kafin mu wuce saboda wannan kissa tana dauke da istinbata ta bayan qira'at da aka zo kun san yahudawa ba ma yahuda dai ba ko cikin malaman tafsiri akwai wanda suke ganin wani da cikin ƴaƴan annabi ibrahima wani da an kai umarnin a yanka an gane ko wani da an kai umarni a yanka eh ishaqa ko isma'il har cikin malaman tafsiri akwai da ganin ishaqa ne yahudawa suna rike wannan kista suna jin daɗin saboda galibi cikin isra'iliyat ka san malaman tafsiri sun ɗauka amma zance mafi inganci wanda an kaso a yanka shine annabi isma'il ba annabi akwai dalilai ba wai haka kawai za mu faɗa ba sun ka ce saboda duk inda an ka faɗi isa haka in an yi bushara da shi sai a ce gulamin ali an gane ko amma da an ka zo wajen safat sai an ka ce bi gulamin halim halim mai ilimi halim mai juriya to mai juriyan nan ana so dai saboda mutum ko shina da ilimi in bai da juriya haɓan nana kuma ka bane dalili na biyu wanda duk malamai sun hirin da shi in ka diba ma cikin abuwa bayan fi zahir qur'ani bil qur'ani shankiti ya kawo shi cewa abinda yake nuna annabi isma'ila ne an kaso a yanka ba annabi wa ba ba ishaq ba tunda su yahudawa ka san annabi yaqub shine ya haife su kuma annabi ishaq shi ake nan suna son su ba kan su wannan sharaf da daraja shine suke ta gudu kan shi to kuma Allah ya baka ai ba ai amshi ma mu ba muna hasala su bane dibo nan da an kai bushara an ka ce fa basharna ha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa min yaqub kenan yana nuna annabi ishaqa zai mi zai mi zai zo kenan zai haife shi to idan an ka ce annabi rahima ya yanka dan shi wanda ya san da Allah ya ba shi labarin zai aihu ina jarabawa take kuma bai aihu ba an ce mai tabbat in shi haka sai ya haihu to kinai Allah ya ce shi yanke shi ina jarabawa take babu jarabawa shi Isma'il din da ba a ba shi labarin zai haihu ba shi na da cewa shi yanka sai ya zama to akwai jarabawa ciki tunda ya ce inna hadha lahu al-bala'ul mubin amma shi ishaqa an ce zai haihu to in shi na yaro an kace shi yanka shi kuma Allah ya bashi labarin cewa zai haihu to yana jarbawa take ai babu jarbawa tunda ya san Allah bai kariya mun gane wannan to kun ji dalilai na malamai kuma fa basharnaha bi ishaqa an gane ko wa min wara ishaqa yaqub sai Allah ce to qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun tace ya wailata ya kai cona tana mamaki kenan ya wailati haza awanuki shine sun kace an shahi tunda ita wailu ba a kiranta wailata a alidu tace yanzu zan haihu wa ana ajuzun ni gari tsohuwa ba ta ce ajuzatun ba saboda fa'ulun idza kana bi ma'anal fa'il sun kace yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annas haka fa'ilun shi kuma idza kana bi ma'anal maf'ul ba bi ma'anal fa'il ba yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annas kadiba cikin al-qararatun nahwiyya wat tasrifiyya li Khalid al-Usaymi da sauran littattafai ta ce wa haza ba ali shaikha wannan mijina ne shaikhan kuma ya tsufa kalima ta alba'al wani lokacin sanar sun iccen da biyu shi yasa zo cikin makama a ya juzu lil mar'ati an tasrima ba'laha shin ya halatta ga mace ta sare in ka ce mijinta ya yi banna ko ana ana nufin iccen da biyun ta sai da kawo luguzu ina ganin ko guda 100 da yace inna hadha la shay'un ajib an gane ko wannan abin ba maki saboda sai na ganin ta tsufa mijinta ya tsufa mun ji wannan da ke ko ya uwa can kuma cikin suratul sa'ad sun kace min inna hadha la shay'un ujab qalu atajabina min amri Allah sun kace yanzu kina mamaki daga al'amarin Allah rahmatullahi alaikum rahama Allah ce gare ku wa barakatuhu da albarkasta alaikum akan ku sai ta ce mi ahlal baiti ga mutanen gida innahu hamidun majid Allah hamidun ne abin godiya ne majidun kuma Allah subhanahu wataala mai daraja ne anan abin da kamata mu gane ina yan shi'a duk inda qur'ani ya kawo annabi ya kawo matar shi sai ya kira su ni ahlal baiti kaga nan rahmatullahi alaikum wa barakatuhu alaikum ahlal bait annabi lutu Allah ya ce wato idnajjaynahu wa ahlahu sai ce mi ajma'ina sai ce illa ajuza kaga kawo ana inda ba ta cikin su ai da ba za a istisna in ta ba to amma su yan shi a sauran suna sun fitar da matan manzo Allah sallallahu alaihi cikin ahlul baiti khadija ita rasu sawa sauran duk su kai su ta jahannama sai sun kace to ahlul baiti na ana nufin ba da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga sun saba mami siyasan alqur'ani sun kace Allah ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa bai ce an kunna ba kaga hauka sun kace su to amma in ka dubi farkon ayoyin da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna tudna hatunya bayan ta kuma an kace ni liyuziba ankum nisa ahlul baiti wa yutahhirukum tatira wa kunna ma yutla fi buyutikunna da asyaqu sabiq da Allah ya dukkan su sai sun kace a shi inda ma yuridu Allah yuridu ankum nisa ahlul baiti shi kadai ne ya sabka daga bayan an kashe wannan wuri to mun ji cikin qur'ani ana samun irin wannan kamar la yasawil qa'iduna minal mu'mina ghayru ulil darari an ce daga bayan saukako amma cikin siyakin ne to ita gami ina dalilin ku na cewa ita ba sauka wannan lokaci ba kuma sauran gamirai na mata ne sai sun kace to ai an kuma rijisa an kace ko ba garan bane sai ya ce a in za a sawa gida ana hidda mai gida eh da an kace rahmatullahi alaikum ko rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ai ce alaikun na ba mai gidan ayyana fi ko li taglibi janibin dhukuri ala janibin ina wata maganin ayyar zancen gida a hidda mai gida inda ba gidan shinkinkimi ba a sai gidan shinkinkimi ya zama to matan gidanka na adda magana kai baka da magana ka zan kinan kaskantacci sun hi karhinka sai abinda suka so ko ba ka nan bane abinda mace ta so a ce ta mallaki mijinta wannan asara ce ba mallakan miji ba dai a daidai Allah da ke da miji ki don a samu aljanna ba cewa an ka miji ke zan dan kama kariya ba ko ya ce a saba ma Allah amma dai abi Allah don haka magana in shi a bata da wuri anan to almuhimmu dai Allah ya ci gaba da bada bayani فلما ذهب عن ابراهيم عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط توجيه قراءات zai zo ne a aya ta 81 an gane ko amma ba za mu iya kai ga bayanin ba dole sai mun bi sauran ayoyin Allah ce falan ma zahaba ni Ibrahim ar-rau'u lokacin da tsoro ya gushi daga annabi Ibrahim shine ar-rau'u in an ce kuma ar-ru'u shine al-qalbi zuciya ko al-khatir tunani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i ay fi qalbi wa fi nafsi sai an ka ce ar-rai'u al-rabi ar-rai'u ar-rai'u arrai'u shine wato riba ko fa'ida abinda kayan aiki suke kawowa shine arrai'a shi kuma arri'u alaramma arri'u ita ce alama ko babban hanya atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basuna to ayata hattara dai to Allah ya ce falamma dhaba ibrahim waja'atuhu al-bushra bushara tazuma ibrahim yujadiluna fi qaumi lut sai ya fara jayayya da mugurin sha'anin mutane abinu shi yasa wadansu malaman suka ce kenan lamma jawabin ta yana iya zakkowa mi yana iya zakkowa fi'ili mudari an gane ko falan ma ja'a amruna sai ce mi ja'alna aliyaha kaga ja'alna mi fi'ili mi mi ma'udhi to nan kuma yujadiluna fi qaumi lut fi'ili ne mudari ay yujadiluna fi sha'ani qaumi lut Allah ce inna ibrahima lalle annabi ibrahima la halimun tabbat mutunna mai juriya kaga ashe dan shi da anka ce fa bashir na hudu gulamin halim ya gari baban shi da bi abi hiqtada aliyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam inji sha'ir amma ana koyi ne da uba cikin aikin alkhairi eh uban ka zaman to dan taban jama'a ka dan taban jama'a awahun mai yawan awah mai yawan kamar sun ka ce nishi gane ko ana mai yawan kai kara wajen Allah ba wajen wani ba dan in ka kai kara ka wajen mutum karshen ka ba kara ma na zagi shi makiyin ka ba in ka faɗa mai larura sai ya ƙara yin tafsiri sai ya bari sai ka mai bayani sai ce maka to bari dai hamudi ba mu gani kana daga hake sai ce Allah ya ƙara mm sha'irkin nan na ƙasar Iraq da yake da kasidan nan ta menene na mace harkun ta wanda ke cewa menene kamar in ka faɗa mawaƙin ka larurar ka yace adafta jurhin li jurhin ya ce ismuhun na dabu in ka faɗa ba makinka matsalarka ya ce to a zafta jurhin li jurhin kana da wani rauni na ka ƙara wani rauni ya ce sunan wannan rauni ismuhun na dabu wani sha'ir ne na iraq na mance sunan shi amma in ka diba kana ganin shi inda yake cewa abin nan la tashkulin nasi mine ne farkon ta ne la tashkulin nasi ne yawwa to sai Allah ya ce ya Ibrahim an a'rid an hada ya kai Ibrahim ka da kai daga wannan innahu qad jaa amru rabbik wasu qura suna karanta jaa amru rabbik alfan zawa guda kalu ne daga cikin su an gane ko al'amarin ubangijin ka yazo wa innahum atihim azabun ghairu mardud kuma azaba wanda take mi wanda ba za a iya mayar da ita ba ta zo musu sai dai kai hattara azaba da Hausa mace ta da larabci namiji na wasu ko mun fahimta ba yawwa wa innahum atihim adabun ghairu mardud Allah ce to walan ba ja'at rusuluna lutan lokacin da manzannin mu sun ka zuba annabi lutu si abihim nan sai ji damuwa ta zo mishi kenan ma'ana sai ran shi yayi abin nan kamar asalin si'a ma'ana sai jiran shi ya baci wa daqa bihim dar'an zuciya ta yi kunci ya gane akwai matsala wa qala hadha yawmun asib yace wannan yini ne mai tsanani intabe nan ba zagin zamani na yi ba tunda an hana a zagin zamani la tasubbu dahar ko ba haka nan bane cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam amma cewa yi wannan yini ne mai tsanani ma'ana abubuwan da suke faruwa cikin wannan yini suna da tsanani amma ba zagin yini ne ba an gane ko ga wani ya ce annabi Allah ya yi sabo kai har tana can cikin suratul abin ga suratul an kabut walamma an ja'at rusuluna lutan akwai an can nan kuma babu saboda an sun kace nan tana nuna dab sun ka zo da shi nan kuma ja'at tana nuna sun zo amma an ja'at tana nuna lokacin da sun ka zo dab da shi ne kaji bambanci waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi mutane sun ka zo suna gaugawa zuwa gare shi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati ala ramma can gabani sun kasance suna aikata munanan ayyuka to menene munanan ayyuka nan mujmal ne a innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar kaji sayyi'ati da suke aikatawa da kuma shirka qala ya qaumi haula ibadati hunna atharu lakum yace waɗannan ƴaƴana ne hunna atharu lakum su suka fi tsarki gare ku an gane ko to anan akwai magana ba nati ya ce ‘ya'yan shi kuma ‘ya'yan shi kuma ba su da yawa ya za isu ishi mutanen ƙauyen guda wasu malamai suka ce ‘ya'yan shi ne ya ce haula ibanati na ciki na cikinsa saboda an ka ce to in ‘ya'yan shi ne guda biyu ba za su ishi garin ba sannan kuma da ya ce ga ‘ya'yan shi nan kamar inda ce haula ibanati in kuntum fa'idina sannan kuma in kuntum fa'idina za a iya ba da ‘ya'yan shi ga kafirai ko ko ya ce a yi zina da su sun kace a in kuntum fa'ilin in za ku aura ku aure su an kace kuma ba su isa sai wadansu malamai sun kace to abin da ya kamata a ce haula ibanati ƴaƴan ƙauyen saboda kullu annabiyyin abun li qaumihi ga ƴaƴan nan ba na gaba ta nan ku je ku aura kuma ku yi aure shike nushi ba a je a yi liwadi da su ko a yi zina muna gane ko don a yi hattara wasu sun kace to ai annabi bai zamantowa uba ga kafirai sai a ce a'a yana iya zamantowa uba gare su ta fuskar wato haihuwa tunda ya girmaye su hunna atharu lakum ala rabbi ahsar hunna atharu lakum ala ramma ya hunna atharu lakum ala masiwayi su sun kai tsarki to kaga ce su sun kai tsarki to kai yanzu ala ramma kato in an zo mai akwai tsarki gare kaga yan luwaɗi na duniya suka samu gasu su kaje an ce an haruna su wadanda sun yi tsarki kina abin su bi mai tsarki nan ismu tafdil masrubul afsaliya al ramba kunna tahiratun lakum suna adda tsarki kato bai da wani tsarki eh inda ta wannan wuri ta fattaqullaha wala tukhzuni fi dhayfi yace ku ji tsoron Allah ga ku kaskantar da ni fi dhayfi bai ce fi dhuyufi ba domin kalma ta dhayfu asalin ta masdar ne an gane ko ko ko dhayf a dauke shi mufrad mudafan ila al ma'rifa ya koma jami'i tunda an ce rusuluna kinan ba guda bane kanku kuma ta da cikin baki na alaysa minkum rajulun rashid yanzu cikin ku babu wani mutum wanda ke shirye qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin sun kace ka san babu ba haƙƙin nan suna nufin bukata ka san babu ruwan da diyanka ko diyan shi wadancan da ya haihuwa ko wadancan ya na gari sun kace a mu babu ruwan da su eh sun kace wa innaka la ta'lamu wa nuridu kaga ba su ce wa innaka la ta'lamu kaga ba su ce hajatana ba an gare ko sai sun kace wa innaka la ta'lamu ma nuridu ka sa abin da muka mishi ma mausuriya ce tufidul mi al'umun kuma tufidul mi al'ijimal tau al'ijimal dunkule na ka sa abin da muke su ta ai a dunkule shi ke mina na suka so malam bilbi ƙatta to kaga ba su ce wa inda ka lata alamu a zukuran latin nuridu sai suka ce ma nuridu saboda nan sun yi ijimali kuma sun kawo ma nuridu fi'ili mudari'i yufidu tajaddudu takrar da yanzu daga bado kato na suka so su yi kwanciya da shi in takasat al-fitra in ji malam mai a to mallan yanzu in ka dibi mutun shi kwanciya da kato mallan ai ga musiba ta qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid yace da dai ina da karhi ko ko in koma zuwa ga wani rukuni mai karhi malamai suka ce nan annabi lutu ya nuna kasawa ma'ana hankuri shi ayyaka inda ya kare bai sa abin da zai yi ba shi yasa wasu riwayoyi da ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi daga nan Allah bai saki turo annabi ba ba cikin mutane sa saboda shi annabi ba cikin mutanen sheke ba ka san in kana cikin yan uwarka to in sun ka za a yi ma wani abu ko da ba su yi imani da abin da ka zo da shi ba su yarda a taba ka ko ba ka nan bane shi yasa mutanen annabi salih an gane ko sun ka ji tsoron taba shi saboda yan uwa tai Allah ya ce qalu tallahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna lasadiqun ka gani haka annabi shu'aib shi ma mutane sun ji tsoron taba shi sun kace walau la rahatu kala rajamnaka wa ma anta ali nabi aziz to Allah ya taimake mu to ana nan ana tattaunawa ana haka qalu ya lutu inna rusul rabbika kaji annabi lutu bai san gaibi ba shi dan da ya san gaibi da ba zai ji bakin ciki ba ka gane ko al-ghaibul mutlaq kenan mu gaibi muqayyad ne ya sani wanda Allah ya sanar da shi lan yasilu ilayka Allah ce kenan mala'iku sun ka gaya mishi ba za su iya zuwa zuwa gari ka ba fa asri bi ahlika ka tahi da iyalinka bi qit'in min al-layli a wani yanki na dare ko kuma a wani cikin duhun dare wala yaltafit minkum ahadun kada wani mutum ya juya daga cikin ku illa mar'atak qira'ata ibnu kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri illa mar'atuk sai matakka to anan in an ce illa mar'atak istisna'i na shi ko illam ra'atuk badalina an gane ko to shin me yake ruhi kenan ba wanda in an ce wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atuk mata kadai za ta mi za ta waiwaya mun gane ko tunda ah- wato istisna'i ne daga ahadu in kuma an ce illam ra'atuk badalina na ahadu kenan illam ra'atuk mata kadai za ta waiwaya to kuma an ce mai fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tahi da iyalanka kenan banda ita za a hita babu ta ciki to waɗansu malamai sun ce ya hita ba da ita ba ko ko an hita da ita sai ta dan ja da baya da baya kenan hitar da an ka ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ta hita tare da su amma ita da baya da baya ta ja sannan da ta waiwaya an ka jefa ta cikin su wasu ne kuma fahimta ba wasu daga da an hita da ita ko ba ta ja da baya ba babu wanda zai waiwaya babu wanda zai waiwaya sai ita an gane ko to da ta waiwaya kuma sai azaba ta sami ta mm innahu musibuha ma asabahu ma waga wata iri ce yawa mausuliya tufidu madha wal umum kuma wal udul innahu musibuha ma asabahum alladhi asabahum sai zamanto umumi duk abin da shahi siyasa hita sai an saba abin da ya fitar da wani abu daga ciki sannan ma a tsabahun akwai mi akwai al'ijimal a dunkule an ka kawo shi to abinda ya same su an fassara cikin waɗansu ayoyi sannan ma ja aburu na ja'an na aliya safila wa abtar na aliya hijaratan min sijilin mantu eh abinda ya same su min al'azabi eh ijmal abinda ya same su to miye shi dunkule yake malam bello sai an je ayoyin qur'ani an tattaro yadda an kai raga-raga da su eh to gashi nan falan ma ja amru ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mamdud eh shi kenan an bayyana shi to in ba ka kaida in so dubu ka iske ma musu cikin qur'ani haka take sai dai ka diba in akwai ayoyin da sun ka fassara ta ko waɗanda za a yi istinbatin abin nan a karkashin su karatu in babu ka'ida karatu bayan shi ka kofawa to ma asabahum tunda mun ce akwai aljimar kuma akwai al'udud bai ce ba al'azab tunda azaba ta an kai musu ai ma asabahum huwa al'azab amma me sai ce ma asabahum saboda a nuna maka abin zai zo ne ya same su daidai ba abu kuskure to sai Allah ce inna maw'idahum as-subh lokacin da an kai alƙawarin halaka su asubahin ce dama wanda lokacin ya haɗa halakar da katu ko barawo lokacin da hijin daɗin shi sata lokacin asuba saboda lokacin nan na kwana ke ɗaukan mutane irin mugun kwana dama shi dan wannan lokacin zai zo maka kwana ayi kiran sallah a ƙari shikenan sai an tada ana ce assalamu alaikum sai ka halka kwana yana da daɗi wannan lokaci shi sa barayi sun hisa ta wannan lokaci abu na biyu me yasa subh su ma barayi ana sun kama su to wannan lokacin yana daɗin kama su saboda barawo in ya kare operation da daddare galibi gidan karo ka tashi kwana to da an kai rafar wannan lokaci ta aka iske shi ya azabai da kowa yan ta'adda na duniya galibi gidan karo ya ce kama su saboda in sun kare bannan su can suke zuwa da dan fuwan layin na duniya da duk wani shedani na duniya inda yana kwasa kuɗin mutane sai ka iske shi akwai wasu ƴan mata da suke mu'amala da su ko karuwai sai a iske shi can ana sai a damke kayan banza a to inna mau'idahum as-subh sai asubahin sun yi kwana kenan alaysa as-subhu bi qarib ba dan wai Allah bai halakar da su duk lokacin Allah ya gada ma shi ne ya halakar da su afa amina ahlul qur'an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qur'an yatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun lokacin shagala ana da ana dibin babu abinda za a yi wai an kare iskanci ana ma annabawa iskanci sai ka iske bala'i ya ce wai Allah kai mu tsari to bari mu karasa wannan kissa da yake nan babu tawjihil qira'at amma dai falan ma jaa amruna Allah ce lokacin da al'amarin mu yazo an gane ko ja'alna aliyaha safilaha mun ka mai da kasan ta koma sama malam bello an kai musu juyin dan masa inji malam bahaushe wa amtarna alaiha mun kai ruwa gare su hijaratan ruwan dutsi min sijjilin to biya sijjil sijjil can cikin alamtar ya kawo shi alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil eh laka to amma in kana tafsirul qur'ani bil qur'an sai ka ka san dan qur'ani yuna kaurin kai gare sai ka ce a cikin zariya ta Allah ya hussara shi da kai ne in ma baka rarra tafsirin ko bare ka rarra Allah ko qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين تتمي لنرسل عليهم حجارة من طين wannan bello to min sijilin kenan na tabo mamdudin wanda yake wato jere wanda na biyan wannan mutatabi ake nan mai hadda qur'ani irin wannan akwai shi can cikin suratu al-hijr an gane ko falan ma jaa amruna ja'alna ariyaha safilaha ko wa amtarna alaihim a can cikin hijir nan ko wa amtarna alaiha an gane ko hijaratan min sijil can cikin hijir babu mamdud nan kuma akwai mamdud sai ka kara shi to nan alaiha garin an kai ma azaba to ai shi gari ba ai mai azaba ana nufin mutanen garin shi sace an kace alaihim an gane ko mun gane ko to nan akwai iskali guda kafin mu je aya ta karshe an kace ja'alna alaiha safir habiti ni alalma an juye garin ko to sai aka ce wa amtarna malam ilmi wa amtarna to yanzu an ka juye abu ana yi mishi ruwa yawwa to akwai magana malamai sun yi maganganu na anan masu yawa sun ka ce alwawu la tufidu tartib kina asalin magana falan ba jaa amruna amtarna alaiha hijaratan min sijil waja'alna aliha safilaha alwawu la tufidu tartib kamar da aka ce walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kenan qiyaman wa sujadan don sai an yi tsaye sannan ake sujada wadansu malamai suka ce a'a da an ka ce falan ma ja amru wa ja'alna aliyaha safilaha an gane ko sai da an ka bari an jirkice garin to da an ka juye shi akwai sauran masu dan muci muci sai an kai wa amqarna alaiha hijaratun min sijjin mamdud eh an kai musu ruwan bala'i don a kare wato kasan an ka ce wato hadda wanda adda dan sauran sauran sai a idda shi wasu malamai suka ce a ja'alna aliya hasafil ha waɗanda ai yankin inda za a azaba sai an ka juye su to akwai ƴan iskan da sun heta daga cikin yankin su ko sai an kai musu amfani a da hajjar su min sijilin mamtu su kuma sai an ka ƙari da su an gane ko to kaji yadda malamai sun kai bayani wasu sun ka ce a ai babu laihi tun da an ka juyo su ana iya musu rawa a biyo su da ruwan wuta kai masu kawo ƙasa shi yasa malamai sun kai sabanin hukuncin da za a yi madan luwaɗi wasu sun ka ce sai an ɗauke shi da saman ƙororon dutse sai a sako shi ko saman bene saboda Allah ya ce ji Allah ali hasafila wasu sun kace a duk da haka sai an kunna mai wuta don ya ce wa mutum na alaihi jarda min sijil mutum a zuba mai dan iska isan ya zuba mai wuta sai a sako shi wasu malamai sun kace a a kashe shi za a yi don manzo Allah ya ce man wajatu man wajatu man wajatu mu ya amala amala qawmi lutin faqatul fa'ila wal maf'ul bihi shi al maf'ul bihi akwai sharuɗa na kashe shi sai in ya zama to ya balaga kuma da son ran shi an kai ba ci da sanda shi an kai ba an gane ku shi ma alfa'il sai in ya zama to ya balaga dun ba haka ne ake kashewa ba to in mace ta an kai luwaɗi da ita fa tun da kaga yanzu akwai masu kuɗin da sihirin su da kuɗi sai sun yi luwaɗi shi yasa kun ba su samu namiji ba dole sai sun yi luwaɗi da matansu sai ga mace ta zo ta kai karan miji ta gidansu amma an ki magana ba a gane ba ana ta cewa kaza kaza shi ko kuɗi ne ka ba iyayen karshen ta luwaɗi ne yake yi da ita ba ta kuma iya zuwa ta kuɗi kai tsaye kuma ko ta wani lokaci ba a gane ba ba a yarda sai can in jijiyoyin duburarta sun saki ta fara sakin kashi kai sai sannan a gane nina na kai aikatawa Allah kai mu tsari tau musawwamatan inda rabbik Allah ce to alama ce daga wajen ubangijinka shin musawwamatan yana koma ne zuwa ga al'azab al-mafhum kenan wanda ruwa da an kai musu hijaratan kenan musawwamatan inda rabbik mun gane ko alama ce ko kuma musawwamatan su duwatsun suna daga alama ko wani dutse akwai sunan mutumin da zai karewa da shi inda rabbika daga wajen ubangijinka wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id al-ramma wa ma hiya yana daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin shine marji'u dhamir malam bello asbabu ikhtilafil mufassirina bincike ne abdullah al-funisani yayi doktora kan shi asbabu ikhtilaf asbabu ikhtilafil mufassirin asbabu huwa atharu amma suna da yawa kuma in baka san shi ba in ka ji malamai sun faɗi maganganu daban-daban sai ka rasa yadda za a yi domin ya kamata ka karanta al-asbab anwa'uhu asbabuhu wa kayfiyatu ta'amul ma'ahu wa ma hiya malam bello waɗansu malamai sun ka cewa mahiya waɗannan duwatsu da an kai musu ruwa shine hiya ai wa mahiya ai alhijara wasu sun ka ce a'a wa mahiya nan yana kuma ne zuwa ga ƙura garuruwan da an ka hallaka na mutanen annabi lutu wa mahiya min zalimi na biwa idi ba su da nisa ga mutanen makka ko kuma alhijara din an gane ko waɗansu malamai sun ka ce wa mahiya yana komawa ne zuwa ga wato al'azab an gane ko duk da ke al'azabu muzakkar ne amma yana kuma zuwa ga anniqma wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ay anniqmatu wa ma hiya min adh-dhalim ma hiya min ma hiya bi ba'id min adh-dhalimin ba ta nisa ga azzalumai ba tunda dama mutanen annabi abin nan lutu Allah ya ce wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa bil layl wa innakum latamuruna alaihim ay bi diyarihim mun gane ko to almuhimmu me yasa Allah kamina zalimina in ji malaman usulul fiqh malam bello suna da in ya zamanto mushtaqqun ne galibi in an kai wajhu bina il khabar da shi ana yin istiqaqin illa me yasa Allah ce wa ma hiya min ahli makkah ba ce wa ma hiya min ahli makkah ba tunda suna ake magana yanzu misali kan su kahin wani ya shigo ciki lokacin da qur'ani yake sauka da su ake farawa sai saka ji malamai da cewa ahli makkah aka ruhi ana nufin da su za a fara ba ga da nufin ya shahi su su kadai bane malam bello azzalimina nan mushiru bil illa azzalumai saboda a nuna maka duk inda azzalumi shike ba ne sai shiga azaba Allah ba kuma dalilin da yasa an kai musu azaba su mutanen annabi lutu saboda azzalumai ne duk wanda kuma yayi zalunci irin wannan na iya shafar shi nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman turi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh